ترجو ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجقومان وغسلينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبز قوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أبكي فاستنهضي همم من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزل مطبع والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا الوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا لم لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا من لا يفرج أما في جوارحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسينا ينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما فلا حربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية القدس تهتف للداعين أمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ماذا الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعظنا الله من النار bayan haka masu raro muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda a cikin ikonsa tare da yardarsa da amincewarsa muka ƙara kasancewa da ku a cikin shirin mai albarka shirin rayuwa a barkoyi shirin da yake kawo mana tarihin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su kuma in ba a manta ba muna kan babban sahabi Ukasha bin Mihsan wanda babban malaminmu Dr. Abdallah Umar Usman Gadan Kaya yake gabatar mana. akramakallah a madadin shugabanninmu da masu sauraro muna ma fatan alkhairi tare da fatan an zo lafiya Masha Allah, alhamdulillah.
malam wancan satin bayan an yi game mana bayani akan irin falala da daraja ta sabon annabi ukasha bin mihisan an dora mana bayani akan halacci ko rashin halaccin shan magani wanda duk bayani da ya gabata a satin da ya wuce wannan satin malam da me za mu dora akan wannan babban sahabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan wuri mai tarin albarka da kuma wannan lokaci mai alheri wanda muka saba haduwa don tattaunawa akan wannan shiri na rayuwa barkoi na'am haka ne mun fara tattauna akan ukasha ibn mahsan idan yan uwa masu saurare za su iya tunawa kusan a satin da ya gabata mun tsaya akan wato magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na albishir da ya ukasha cewa yana cikin masu shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi albishir wa al'umma cewa cikin wannan al'umma za a samu mutane dubu saba'in yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqab za shiga aljanna ba hisabi babu iqabi babu uquba kuma yayi bayani su ne mutanen da suke da tawakkali cikakken tawakkali hatta magani ma ba za su yi magani ba za su bari ciwo ya kama su Allah ya warkar da su ba tare sun sha magani ba muka tattaunawa muka ce wannan hadisin ba yana nuna cewa bai halatta a nemi magani ba don an samu hadisai masu tarin yawa da suka zo suka yi magana akan halaccin mutum musulmi ya nemi magani shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sahihi riwayar imam al-bukhari da muslim ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da Allah ya saukar mata da maganinta duk wani ciwo da ka sani duk wani ciwo da ka iya tunawa insha Allahu akwai maganinsa sai dai karancin iliminmu da ainihin wato rashin bincikenmu ya saba mu gane ba hatta ciwon aids nan da kanjamau da ake fada da ciwon suga da ciwon hawan jini da waye dukkansu akwai magani sai dai kawai shin bincike ya kai a samu maganin ko babu wanda duk wani ciwo ya kamata a ce akwai abin da zai warkar da shi ya daina amma karancin ilimin da kuma la'alla rashin bincikenmu da yawa da kuma ibtila'i da jarabawar ubangiji sai Allah ya jabe mu yanzu sai ka ga idan mutum hawan jini ya kama shi sai a ce sai da ta ba shi maganin da zai daidaita jinin amma ba wai ya rabu da shi Yeah.
gabaki ɗaya ba to watakila nan gaba za a iya zuwa a samu maganin da za ka ga ya dakatar da shi din Na'am.
kuma har yanzu din ma ah, ni na samu labari akwai mutanen da suka yi wasu magunguna suna amfani da shi kuma Allah ya taimake su ma ya cire musu abin gabaki daya ko hatta ciwon aids din nan da ake faɗa ka ji ai ba magani ba magani sai dai a samu wanda za a yi pre- wannan kiwarin ɗinsa a kiyaye shi amma yana tare da mutum ya mutu da shi to shi ma zai iya yiwa nan gaba kaga Allah ya sa an samu maganinsa da zai kashe shi ga baki daya adalcin ubangiji da ya halice mu bai taba saukar mana da wani ciwo face ciwon yana da magani kamar yadda ah, hadisin yayi bayani usama ibn sharik Allah ya yarda da shi ya ce ina gurin annabi sallallahu alaihi sallama wata rana sai ga sai ga wasu mutanen ƙauye suka zo suka ce ya rasulullah ana ta dawa ya manzan Allah sallallahu alaihi sallama ko shin za mu iya neman magani ana ta dawa za mu yi magani kuwa annabi ya ce eh kwarai kwarai da gaske za- za- za ku yi magani saboda babu wani ba wani ciwo face ko in ce babu wata cuta face Allah maɗaukakin sarki ya saukar da maganinta ya ce ya ibadallahi ta dawo ya ku bayan Allah ku yi ainihin wato magani fa inna la azza wa jalla lam yada lam yada da'an illa wada lahu shifa'an ghayra da'in wahid kowane ciwo da ka sani wato yana da magani in ban da ciwo guda ke guda daya wannan ciwo guda ɗayan shine tsufa to lallai tsufa kam duk kudin mutum duk wadatan mutum duk rufin asirin da mutum ya samu insha Allah ta'ala idan tsufansa ya zo fa tsufa kam sai ya kama shi insha Allah Na'am.
cuta ce amma ba ta da magani ba magani eh Dole sai a sai an tsufa.
eh kwarai dole sai sai dai a mutum canza.
ya mutu yana yanzu tsawo.
yanzu misali in kaga hotonka kana kana shekara sha biyu Yes, yes.
kana dan makarantar ka kana morewa aka aka aka nuna hotonka a yanzu wato wato zaka tausaya wa kanka Gaskiya, akwai tunanin da yawa kai kanka zaka gane cewa tafiya ta tafi Gaskiya.
to wannan akram kallan yana nuna wani abu yana nuna mana muna muna kusantar ajalin mu ne muna kusantar ajalin mu ne ka duba ɗanka da ka haife shi gabanka aka kai shi asibiti aka yi masa kaza aka yanke masa cibiya aka yi amma wallahi sai ka zo ka ga yafi ka tsawo da baka da ko digon gemu yanzu kuma sai ga gemu ya cika maka fuska har ma furfura ta tinkare ka ka kalle ka kalli mahaifinka duba bambanci to hanya ce da kowa sai ya bi ta kowa sai ya bi ta ba yanda za a yi mutum wai ya yi shekaru wai a ce wai yanda yake yaro haka yake wannan to ciwo ne wannan da bai da da bai da magani sai dai mutum kawai ya yi wa kansa kiyamun laili ya kimtsa Na'am.
ya yi wa kansa tanadi kafin kwanciya ta zo masa mai tsawo Allah rufa mana asiri Amin, sun amin.
abi a huzama abi huzama ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kake gani dangane da tawaida da tofi da muke yi da kuma magunguna da muke amfani da shi rukan nastarqiha wa dawa'an natadawa bihi da kuma wasu abubuwa da muke yi don mu samu kariya Allah ya ba mu tsaro akan lafiyar mu matuƙatan na taƙiha shin wannan magunguna da muke yi shin suna ainihin juyar da ƙaddara wannan magani yana canja ƙaddara yana juyar da ƙaddara kamar ya wannan kamar ya tambayar take Mm.
a gane tambayar
shine kaddarar da Allah subhanahu wataala ya sa mutum za- zai yi ko rashin lafiya ko zai yi wani hatsari ko makamancin haka yawwa to shan magani zai hana faruwar ƙaddara idan mutum ya sha magani zai hana abin da ya kadara zai same shi shine wanda Allah yake ce a hiya min qadla shi kansa shan maganin da kai wani abu don ka samu kariya shi kansa yana cin kaddara yanzu misalin Allah ya rubuta Allah ya kiyaye mutum zai je haɗari na
a cikin ilimin Allah Allah ya san zai je haɗari to sai ba hanyoyin da zai kiyaye karye haɗarin yana tafiya a mota a cikin natsuwa kuma ya gyara motarsa bai da wani abu da zai iya fasa ko tayarsa ta fashe ba ta da kyau baya shiga mummunan overtaking baya kaza da lafiyayyen birki da lafiyayyen birki da komai na ka'ida yana bin doka da oda gashi Allah ya rubuta zai haɗari to yin wannan din shi kansa da zai kiyaye din to kaddara ce Allah ya kaddara zai kuma sai Allah ya kaddara masa yayi abin da zai kare kansa daga wannan haɗarin ina fatan kana fahimta ya kare kansa shi ma kaddara din ce ya kaddara za ka yi kuma ya kaddara za ka kare za ka yi abin da za ka samu kariya to kenan me zai faru kenan a ciki tunda an kaddara ya duk kuma abin da ya faru kaddara ne duk abin da ya faru in an yi hadarin an yi kaddara ce in ma ba a yi ba ma dai kaddara ce shi ibn qayyim Allah ya masa rahama a wasu daga cikin maganganunsa ya yi bayani dangane da muhimmancin addu'a kuma a wato wato karfinta ya kai ta kawar da kaddara Allah ya kaddara abu kaza zai same ka kuma sai Allah ya kaddara ka yi addu'a mai karfi da za ta dakatar da kaddara har ya buga misali yake cewa gangan jikin da yake da addu'a gangan jiki da ake addu'a ake roƙon Allah ya fi samun kariya daga cututtuka da musibu sama da gangan jikin da yake saka kai ba bin ka'ida ba oda ba kiyayewa ya ce idan Allah ya kaddara wata musiba za ta same ka ga hajimin musibar ga girman musibar to sai kuma Allah ya kaddara kai mutum ne mai yawan yin addu'a ita addu'a tana da tasiri akan bawa mutum kariya da tsaro a rayuwarsa da gangan jikinsa to sai kaddarar ta zo mai karfi ce ita ma cewa wannan abun fa sai ya same ka to addu'ar tana da tasirin rage karfin kaddarar kaddarar addu'a tana da karfin irin wato sauƙaƙa musibar da za ta same ka maimakon masifa ta zo ɗari bisa ɗari sai ta zo ko hamsin ko arba'in cikin ɗari ko arba'in misali Allah ya kaddara za ka yi haɗari Allah kiyaye wani zai haɗari a mota mota za ta yi kwandam zai buge mutane zai mota za ta kama da wuta zai kakkarye zai kaza amma sai ya sa Allah ya kaddara shi ɗin mutum ne mai kula da addu'a kullum yana roƙon Allah ya bashi kariya in zai hau mota yana yin addu'ar da annabi ya ce a yi mu a yi- a hau mota tunda annabi ya mana addu'a ya koya mana addu'a za mu hau abin hawa subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun shine aka ce in kawo abin hawa kai to sai kai Allah ya kaddara mutumin da yake kaddarar Allah ya rubuta zai yi hadari ne mai addu'a ne to in idan musibar ta zo sai ta same shi sauki sai ga kawai yayi hadarin kaga an cika burin kaddar yayi hadarin amma kawai abin da ya faru yar akuya ce ta zo gindayawa ya taka birki ƙu ya doke ta da bonnet ɗinsa ko da bamfa ɗinsa ta ɗan lotsa mai bamfa ya ɗan karya kafar akuya aka dan tsaya kai ya kai ya za a yi ka biya akuya ko kar ka biya akuya ko waye waye da sauransu kaga yayi hadari Gaskiya.
amma ba ba irin yadda ake tsammanin zai faru ba. raguwar raguwar raguwar wannan tasirin hadarin shine addu'a Addu'a.
shine ibnu qayyim Allah masa yake cewa ya wato eh, barin buga ma misali yanzu kamar kamar jifa ne duk ginin da yake muhkam an gina shi sosai ya ginu ya sha filasta ko ya sha tayil ko ya sha rodi ba karamin abu ne za a jefi wannan ginin ba ya yi wa ginin tasiri in ka jefa wani dutsen sai dai ya buge shi ya sauka Na.
to haka gangan jikin dan adam da yake da addu'a Allah ya bashi kariya ko musibar ta zo za ta dake shi amma karfinsa ya fi karfin musibar sai ta yi ƙasa shi sa ake su malam mutum ya dinga yin askar din na Sosai safa da kuwa.
mutum sosai ko akar makalla ai ba mu da gata sama da wannan askar lafiya din nan da yamma kwarai kuwa mutum ya tashi da safe ya addu'a اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت إن ولنا آية الكرسي قل هو الله كفا أكو فلك كفا أكو ناس كفا أكو mutum ya wayi gari kafin ya fita harkokinsa ya yi addu'a wallahi malam da muna gani Allah yana nuna mana da ido da ba mu isa mu fita daga gidan mu ba mu roƙi Allah ba malam fitintinu suna faruwa fiye da yadda kake tsammani wata rana kwanan nan wani abu ya faru na kawai ne yadda cewa addu'a ne ni a kaina ya faru da daddare ne na zo wani junction ba kowa insha Allah ba kowa Allah bai nuna mun kowa ba na taho da mota zan yanka na shiga wani guri ina cusa kaina kurin sai na hango sai ga wani mai mota ya taho duk gudu sai na tsaya amma fa ni lokacin da nuna mun shi ba ashe ya taho kuma da na shigan nan da sai mun haɗu kuma insha Allah daidai inda nake zai buga subhanallah
kurin sai sai aka ce in tsaye da motar nan na tsaye da ita kaf na tsaya na yi shiru na ce alhamdulillah har na je gida gaba na faɗuwa ake saboda da hadarin ba zai kyau ba daga nan na gane cewa wannan malam ba kaga babu dabara ta ni fa a iya duba na na dudduba ban gani ba na tabbatar ban ga kowa ba Allah ya rufe min ido na ban gani ba kuma ni ba magana nake da wani ba to daga nan na yadda da tasirin cewa kai wannan ba wani abu ya tsayar da faruwar wannan abu ba sai addu'a mutum ya roki Allah yayin da zai fita daga gida so ina ba da shawara yan uwana mu rinka yin addu'a kuma addu'a insha Allah tana da tasiri na rage karfin wata kaddara ta musiba ma da za ta iya samun mutum insha Allah to alhamdulillah masu sauraro za mu leƙa ɓangarenmu na tallace-tallace رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج لا يفرج كربا فات to alhamdulillah masu sauraro barkamu da dawa daga sashen mu na tallace-tallace kafin tafiya sashen namu na talla malai yana mana bayani akan mahimmanci da irin yadda addu'a take kare mutum daga wata kaddara da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta bi za ta same shi ko kuma ta sauƙaƙa wannan kaddara din kafin mu kuma zuwa ga malam mu dora lambobin da za a iya turo mana da sako ita ce sifili takwas sifili shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sifili takwas sifili shida biyu sifili sifili takwas takwas sifili takwas takwas biyar lambar da za a kira mu ita ce sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar akram kala muna bayani akan abin da ya shafi addu'a haka ne Am, ya tabbata kamar yadda muka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yi addu'a kuma am, muna magana akan addu'a da kuma ƙaddara Am, am, mun yi magana akan abin da ibn qayyim ke faɗa Allah ya masa rahama cewa idan kana yin addu'a to ko da musibar ta zo za ta same ka sai ta zo maka cikin sauki idan an kaddara maka za ka yi wani ciwo ne to albarkacin addu'a sai ciwon ya zo maka da sauki sai ka ji mutane ana ce "Ah, alhamdulillah ya Allah ma abin ya kawo shi da sauki to albarkacin addu'a kenan to lalle ya kamata mu yi mu yi- mu rinka yin addu'a Um, ah, ya tabbata a cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ayi lalas ga wanda ciwo ya same shi kamar yadda ya zo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani likita ga Ubayy dan Ka'ab kaga tura masa likita da yana nuna ya halatta idan ciwo ya samu mutum ya ainihin wato nemi magani wannan likitan da aka tura a, um, da ya je yanke wa shi uh, ubayyu a wata jijiya kuma ya yi masa, ya yi masa lalas har ya samu, ya- ya- ya samu waraka Zaɓi bin ƙaim ya yi magana dangane da hadisai da suka zo suke magana akan yin magani dinnan da kuma waɗanda suke magana akan an hana a yi wannan lalas um, uh, ya ce a cikin hadisan da suka gabata akwai al'amuru bitadawi umarni da yin magani ya ce kuma wa annahu la yunafi tawakkula yin magani baya cin karo ko baya kore yin tawakkali dan mutum ya yi magani to ba yana nuna cewa ba shi da tawakkuli ba um, kamar yadda mun yi bayani a satin da ya wuce um, yanzu cin abinci baya hana mutum ya ji yunwa kuma da, da shan ruwa saka shiga inuwa ah, ba, ba, ba- ah, ba laifi ba ne Allah ya kaddara za ka sha zafin rana sai ka shiga inuwa na'am Allah ya kaddara sanyi za a yi sanyi za ka ji sanyi sai ka saka rigar da za ta hana ka yin san- jin sanyi ya ce balla ta ce mu haƙiƙatar tauhidi illa bi mubasharatil asbab allati nasabaha Allah ta'ala muqtadiyatun li musabbibatiha qadran wa shar'a tauhidin mutum ma ba ba zai ba zai- ba zai- ba zai cika ba sai in ya aikata abubuwan da Allah ya kaddara wato za su same shi kuma ya nemi kariya a kansu Allah ya kaddara za ka ji yunwa tauhidi ne ka je ka nemi abinci ka ci na'am so kada ce ai bai da tawakkali tunda Allah ya kaddara masa ya hakura mana yunwa ta kashe shi wannan ai kaga ba daidai bane kamar yadda kuma Allah ya kaddara maka zaka ji sanyi amma kuma dan neman kariya daga sanyin sai ka je ka nemi riga mai kauri ka sa dan ta baka kariya daga sanyi baya cin karo da tawakkali Allah ya kaddara mutum zai yi ciwo sai yayi maza maza ya je ya nemi magani dan ya sha ya samu saukin wannan ciwo wannan baya nuna babu tawakkali Allah ya masa rahama yake cewa ah, hadisan da suka zo suke magana akan lalas din nan wani abu ne da ake amfani da wuta ake magani a da yawa ko a sa karfe a cikin wuta in yayi ja a samu ciwo a dora akwai zafi amma akwai magani to na farko dai akwai hadisan da suke magana akan an aikata magabata sun aikata na biyu akwai hadisan da suka nuna ba a so a yi mana ba a so a yi ba da kar a yi da fi a na uku akwai kashin hadisan da suka zo suke magana akan an yabi wanda bai yi ba da mutum zai ki to an yabe shi na hudu akwai hadisan da suka zo suka ce kar a yi hani to amma alhamdulillah ibn qayyim yake cewa babu cin karo tsakanin waɗannan hadisan a gabaki ɗayansu na'am ya ce idan mutum ya aikata to yana nuna ya aikata halacci ne kenan halal ne mutum ya magani ko lalas ko wani shi inna fi'lahu yadullu ala jawazihi abu na biyu da aka ce ba a so a yi shi ba shi wannan lalas ko maganin to baya nuna an hana shi ga baki daya akwai abin da za a nuna ba a so ka yi shi ba amma ba ana nuna kwata-kwata karka yi ba ne an hana ba ne akwai hadisan da suka zo suke magana akan yabo dangane da wanda bai yi ba to wannan yana nuna tarkuhu aula kenan barinsa shine yafi a wannan hadisan wa afdal hani kuma suka ce to wannan hanin na zabi ne annahyu din a hadisun nahi za a ce hadisai ne suke magana akan zabi ne akan hani din al-ikhtiyar wal karaha wal karaha ko kuma karka yi wani nau'i na maganin da ba a so a yi shi na daban ko kuma wato wanda mutum zai je bayi da ciwon ya je ta shan maganin dan kada wai ciwon ya kama shi kasa akwai wannan mutum baya ciwon kai sai dai ta dirkan maganin ciwon kai wai dan kai ya ciwon kai ba rigakafi ba ne to ya rigakafi za ka iya cewa rigakafi ne za ka iya cewa kuma ba rigakafi ba ne yanzu misali mutum cikinsa ba ya ciwo ko sai je ta shan maganin ciwon ciki rigakafi ne wannan gaskiya tun da cututtukan sun bambanta wanda ake akwai rigakafi ciwon yan wadan uwa akwai ciwon da ake mai rigakafi akwai wanda ba a yi masa rigakafi din to kaga wannan misali ciwo bai samu mutum bai je dora wa kansa ya ta shan magani kaga zai iya ma cutar da shi wallahu ta'ala alam so a nan gurin um, a takaicen takaicewa dai abin da malamai Allah ya musu rahama suke faɗa ya halatta musulmi ya nemi magani ya halatta ya sha magani ya nemi kariya Allah ba shi kariya wanda kuma yake da karfin tawakkalin da yake ganin cewa shi ba sai ya sha wata kwaya ko wani magani ba to sai ya zamansa ya jira tawakkali da kaddara ubangiji kuma ana samun ɗaiɗaikun su gaskiya da ƙarshe wannan bawan Allah ukasha shahada yayi wato ya rasu ya zo a riwaya um, shi okasha ya fita tare da khalid ibn al-walid khalid ibn al-walid a lokacin mulkin sayyidina abubakar siddiq uh, sun tafi wani yaƙi da ake ce da shi bil zilqassa an tura su tare da shi wato uh, tare da wannan sabit ibn akram ake ce da shi su je su tunkari wata taliya wasu runduna suka haɗu da wannan runduna suka haɗu da tulaihatul asadi a lokacin da ya ridda da ɗan uwansa salama waɗannan su ne ajalin usama ai ukasha da muke magana a kansa da shi da sabit ibn akram mutuwarsu kenan suka yi shahada kamar yadda imamu ahmad allah masa rahama ya kawo kisar hadisin muna fata allah ji kansa allah masa rahama a takaicen takaicewa yan uwana musulmi kowane sahabi daga cikin sahabban nan da muke tattauna a kansu sai ka ga akwai wani abu da allah maɗaukin sarki ya keɓance su da shi na girmamawa da kuma wata karama ko wani matsayi da Allah maɗaukin sarki yake ba su don a nuna akwai bambanci tsakanin mutanen da suka rayu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma wanda ba su rayu da shi ba falala da daraja da matsayi ibada idan sun yi tasu a lokacin suke tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta fita saboda hadisin لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه da ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud na zinari ga baki ɗaya to wallahi in sahabin annabi sallallahu alaihi sallama ya ciyar da rabin abin da wannan sahabi ya ciyar to wallahi ɗayan ku ba zai kai ladansa idan ya yi wallahi tallahi bai zai kai rabin abin da sahabi ya ba ko tafin hannunsa ba a ce ka ciyar da dutsen uhud gaba ɗaya sadaka sahabin annabi ya ba da cikin tafin hannunsa ko rabin tafin hannunsa wallahi ya fi kalada mutane ne masu tsarkin zuciya mutane ne masu haƙuri mutane ne wadda duniya ba ita bace a gabansu gaba ɗaya Allah ne a gabansu yasa aka ce mu koyi da su muna fatan Allah ya ba mu nasara ya ba mu dacewa kar mu shiga hakkin masu saurare wancan satin mu ba su dama ba masu text da masu waya bari mu dan amsa wani kaɗan daga cikin abin da muka samu kafin lokaci insha Allah masu saƙo za su iya turo mana sifili takwas sifili shida biyu sifili sifili sifili takwas takwas biyar Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alhamdulillah.
Ya aiki.
alhamdulillah da wa muke magana
Ana magana da ba Baba Sani na'am baba sani Sabanci.
na'am
Ana Allah ya saka da alkhairi.
na'am
Shi wannan din wanda yake da
to mun rasa number ta dauke eh na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum warahmatullah.
wa alaikum assalam da wa muke magana
Ah, Kuna magana da Barista Sulman Shekara.
na'am
Ah, Ina ina fatan alkhairi wasu Allah ne da malam da lafiya.
amin suma amin tambayar ka ita ce
Ah, Ina fatan da sai an zo.
to alhamdulillah yawanci mun fi sama da wanda za su kira wasu yi tambaya domin karin wayewar kai wani abin da ya shige wa mutum duhu ya zama to ya yi tambaya nan ma da duk saƙonin da muke da su saƙoni ne na fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da malam gida lafiya assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
na'am da wa muke magana
Kana magana da Muhammad Aminu.
malam Muhammad Amin na'am tambayar ka ita ce
yawwa tambaya ta ba wai tambaya ba ce don hankali da da al'umma al'umma ba su idan sun sai sun a sai a daga sai ka dan daga murya
da ce addu'a ta assalamu alaikum na'am muna jin ka daga murya kawai za ka yi
yawwa na ce jan hankali zan yi ga malar da Allah ya yi jan hankalin al'umma ba yau juma'a rana ce wanda za a yi wata salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba kai na'am
to masha Allah Allah saka da alkhair dan uwa yana tunatar da mu ne yau rana ce ta juma'a rana ce ta yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد duk musulmi yana alfahari da ranar juma'a kuma yana yawaita yau annabi salati kamar yadda shi annabin ya faɗa ya ce idan juma'a ta zo ku yawaita min salati ranar juma'a da daren juma'a Allah ka tashe mu cikin masu yau annabi salati masu yau annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam.
wannan barka da safiya Yawa barka dai da wa muke magana.
aminu hoto Malam Aminu Malam yana sauraron ka.
da wannan Allah ya saka alkhairi wannan ni tambaya ta ita ce Na'am.
kuma irin yoyi mahaifiya hidima Na'am.
in in ke mata hidima irin wannan yakan zama kamar ka mata abin da zai zama kamar irin almubazzaranci ko ko dai ka mata abin da zai ko da ya sa mata irin rayuwa da ta samu a da
Ban fahimta ba.
ni na na fahimci abin da yake Na'am.
nufi To alhamdulillah Malam ya fahimta. Na'am.
Eh, wato abin da yake nufi Na'am.
misali mutum mahaifiyarsa tana cikin wani yanayi Na'am.
na kunci da rashi Na'am.
to kuma sai Allah ya hore masa ya yalwata mata Mm.
ya canja mata rayuwar da take a da Na'am.
to wannan za a dauke shi a matsayin yayi almubazzaranci ne Na'am.
ko ku dai ya yi mata hidimar iya daidai yadda take a matsayinta na talaka Na'am.
wataƙila kaga a gidansa shi mai hali ne mai wadata ne to ba mamaki wataƙila ya yi wa mahaifiyarsa ne hidima ake ganin ya almubazzaranci Na'am.
ai babu almubazzaranci a ciki ai almubazzaranci abu ne wanda yake ya fito fili karara ka faranta wa mahaifiyarka ka ciyar da ita mai kyau ka shayar da ita mai kyau ka bata wurin zama mai kyau ka kai ta ta yi umra ta yi aikin hajji lokaci bayan lokaci ka bata sutura mai tsada ta rinka sawa duka wannan ba almubazzaranci ba ne Mm.
kada wani ya taɓa fahimtar hidimar da zai yi wa mahaifiyarsa ko mahaifinsa wai wai almubazzaranci amma akwai almubazzaranci na zahiri na wulakantar da dukiya tozartar da ita wannan bai kamata mutum ya yi ba gaskiya ko da kuma iyayensa ne wallahu alam Na'am. Assalamu alaikum. Okay, mun rasa ne. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum salam Na'am. Da wa muke magana?
Wata ba ta magana zama da awul mata zuban ta amarya ma mu dogon lokacin zama.
Na'am.
A wani tambaya da suke mana na Allah ya kara maimaita mana addu'an nan da ta fi zikirin tashi.
to suna nan da yawa A tashi lafiya.
Na'am.
asbahana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah akwai allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukru اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سنانا ديوا مي سوراري كوما كسامو لتافي حسن المسلم ننجل لتافي ننا أدوي لتافي مي البركة كدوبا أكوي أذكار الصباحي والمساء نعم sai ka duba sai ka rinka bi kana karantawa ka haddace wal huwallahu kafa uku da asuba falaki kafa uku da asuba nasi kafa uku da asuba wannan yana da kyau mutum ya yi da addu'ar fita gida da addu'ar shiga gida addu'ar shiga kasuwa musamman 'yan kasuwa yawwa akwai addu'o'in da ake ana shiga kasuwa sannan kuma idan mutum zai hau abun hawa shi ma kare manta da addu'a da wannan ne mutum ke samun kariya ta musamman Allah gane da mu Amin. Malam mun samu sabo daga Hafsa wacce take tambaya ita so idan ta yi addu'a musamman addu'ar a cikin dare to sai ta yi mafarki cewa an karbi addu'ar tata Na'am.
wai me ingancin wannan to baiwar Allah akwai mubashirat akwai albishir da ake wasu daga cikin bayan Allah mutum ya yi abu a nuna masa a mafarki ya gani ba na so in ce da ke mafarkin ki duk abin da kika yi gaskiya ne amma dai wannan albishir ne ake miki wala Allah din Allah tabaraka ta'ala ya karba amma karki sakankance kuma ki zo ki bude ofishin yin addu'a ya yi ba mamaki ka san mutane ai sai ta ce ita addu'ar ta karba biya ne ita kullum ta yi sai Allah ya nuna mata an karba sai ki ci gaba da yin addu'a Allah ya karba din wataƙila Allah yana miki haka ne don ya gwada ki ya ga zarmewarki ko tsayuwarki so muna fatan Allah ya saki cikin bayan Allah na ƙwarai mu ma Allah ba mu dacewa akan wannan ni'ima mu roki Allah Allah din kuma ya karba wallahi alam amin suma amin na assalamu alaikum assalamu alaikum Walaikum salam ina malam fata alkhairi Allah ya ba malam Aminu lafiya. Assalamu alaikum.
amin suma amin na Assalamu alaikum.
amin wa alaikum salam muna sauraron ki Assalamu alaikum.
amin wa alaikum salam
Ina wa mal- malam fatan alkhairi Allah ya ba malam Allah ya ba malam lafiya malam Aminu.
amin suma amin da wa muke Assalamu magana to
Ina so ina da ta- ina da tambaya a gurin malam ne.
na bismillah ana jin Assalamu alaikum.
muna jin ki ci gaba da tambayar ki
Malam ni ne ni
assalamu alaikum to to Allah ya saka da alheri ta yi fatan alheri kuma ta yi wa dan uwa mala aminu addu'a na a mala aminu da sauki jikinsa alhamdulillah kuma yana ta samun sauki kwarai da gaske kuma yana jin addu'o'insu kuma yana amsawa na amin wa alaikum salam
to kai da ne kana tare da ibrahim da tare da kuna da tudun ko zuwa da ana shi gaskiya ta jihar kano na mala ibrahim yawa a hankalin da nake so da allah malam ya danja na wani lokaci za ka ga ranar juma'a mata ba za su da tafiya ba ana cikin sallar juma'a na wallahi kaga sun zo suna gifta mutane domin ni na sha ganin irin wannan to dama yana son yi tana wannan da Allah da annabi ai ai kudan jan hankalin su ya kamata su ringa dan kauce sai kaga kuma suna tana bala ba kaga tunda suna labara ba ai bai kamata ba su ringa fitowa na to gaskiya ne wannan abin da dan uwa yake faɗa a wasu masallatan da suke da alaka da ko cikin unguwanni ko hanyoyi ko na makamancin wannan yana daga cikin mutuncin mace shine ta yi kokari a kada ta rinka jefa kanta cikin wato maza ikhtilat kenan saboda gudun fitina na eh, saboda gudun fitina kuma masallaci wuri ne na daraja wuri ne na kima ya kamata a tsare darajar ah, addini kuma in dai ba larura ba mai kamata mace ta zo ta ratsa cikin maza ba in dai ba larura ba so kuma tunda an san ga lokacin da ake sallan nan ga lokacin da ake gama hudu ba sai mace ta seta ta san cewa karfe kaza bai kamata ta fito ba saboda za ta haɗu da maza ita kanta za ta shiga cikin kunci da matsi duba irin cinkoson sallar juma'a ya za a ce a tarar da mace a ciki ai kaga abin bai zai yi daidai ba kwarai da gaske so muna fatan kuma za mu ci gaba da faɗakarwa a wurare a cewa mata ya kamata su kiyaye su tsare darajarsu da mutuncinsu su daina shiga cikin maza kuma wannan abin yana faruwa ne saboda irin wata tarbiyya da ake wa mutane yanzu kawai a nuna wa mata ba su kyamar maza kwata-kwata kaga mace tana shiga cikin maza ta saki jikinta ta ba ta tunanin ita mace ce ke da Allah ya daraja ki Allah ya tsare mutuncin ki ya kimanta ki za a ganki ai sha'awa a soki ya za ki zo ki tallata kanki haka ki saba wa Allah Allah Allah ya fushi da ke su wannan ba daidai ba ne kuskure ne muna fatan iyaye mata za su kiyaye insha Allah na sako na karshe da za mu dauka sau da yanayin lokaci daga hamis khan aminin juna yake cewa malam idan mutum ya manta addu'ar da ake a wani waje bai yi ba sai daga baya ya tuna zai iya yi
to da ya faɗi wajen da ya fi addu'a dai koyaushe tana da amfani addu'a dai koyaushe tana da amfani kamar addu'ar fita daga masallaci da ya fito bai tuna ba sai da ya yi nisa ya tuna sai ya yi ba laifi kamar addu'ar da ake da safe bai iya tunawa ba sai da lokaci ya ƙure zai iya yi ina fatan kana fahimta amma akwai addu'o'in da zaka ga suna da specific lokaci tsayayye wanda da an yi abin ake yin su to wannan kaga kuma bai kamata mutum ya sakaci ya rinka bari ko ya manta bai ba Allah ganar da mu amin sun amin tuma sauraro duba da yanayin lokaci za mu dakata a nan sai dan Allah subhanahu ta'ala kai mu sati mai zuwa kuma muna yi wa malam addu'a malam Abdullah Umar Usman kiran ɗaya fatan alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya mai da shi gida lafiya muna ƙara addu'a Allah subhanahu ta'ala ya bawa malam Aminu lafiya amin a madadin shugaba shirye-shirye Asma'u Sadiq Maman Safna tare da shugaban tashar Ahmad Garzali Yakubu malama nafisa isa adam da sadan da ku ni abu abdullahi umar yakubu ilu nake cewa ma'assalam أمتي بل تنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا نبي على الفتية الأحرار في زمن أصحابه الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا رباه